بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ولكن ينبغي أن يلتمس لنفسه الصحة ليقوى به على علاج المرضى فليكن أم هناك أليس كذلك؟ أين وقفنا؟ لا وليس ينبغي للطبيب لا ها فليكن أمركم فيما تنكرون على إخوانكم
فإن البغي من فساد أنفسكم فإن البغي من فساد أنفسكم
وهل قا- قرأنا وقال خذوا ما آتناكم بقوة قرأنا طيب و- ولا تعيبوا بالبدع تزينا قرأنا كل هذه قرأنا كل هذا قرأنا فليكن فإن فساد أهل البدع آه، قرأنا هذا قرأنا هذا حتى شرحت ai ce kada ku ɗauki aibata 'yan bid'a wani abu ne da zai kara mun karanta wannan mun karanta duka لا قرأتها وفسرتها موجود في أقلي ولا تعيبوا بالبدء تزينا بعيبها فإن فساد أهل البدء ليس بزائد في صلاحكم da Allah ba mu karanta wannan mun farasa ba mun faranta ku fasara wala ta'ibuha baghyan ala ahliha kada ku aibata ta saboda kuna zalunta waɗanda suke yi فإن البغي من فساد أنفسكم وليس ينبغي للطبيب كله قرأت هذا لقد قرأت هذا وفسرته لقد بالتحقيق قرأت هذا وفسرته وليس ينبغي للطبيب أن يداوي المرضى بما يب يبرئهم ويمرضه ويبقى دي بني لكتا يجن يتي مرسى لافيا دا أبن زي وركد دسو شي يكامو درش اللافيا فإذ فإنه إذا مرض اشتغل بمرضه عن مداواتهم أي لكتا شي إن يكامو درش اللافيا زي شغل دا كنشي نيمان تانا وإن ديكي جن يتيوا ولكن ينبغي أن يلتبس لنفسه الصحة liyakwa bihi ala ilajil barza abin da ake so shine ya samu makansa lafiya don ya samu karfin jinyace marasa lafiya falyakun amrukum fi ma tunkiruna alaiha inda muka kwana kenan falyakun amrukum fi ma tunkiruna ala ikhwanikum nazaran minkum li anfusikum wa nasihatan minkum li rabbikum mana inkarin da kuke musu abinda kuke gani ya kamata ya dace kenan kuma kuna musu nasiha ne saboda Allah wa shafaqatan minkum ala ikhwanikum ku tausaya musu halin da suke ciki wane ne yake ja da yan bid'a yana tausaya musu ko yana musu addu'a ko yana so su rufa yana so mana so ma kake su sauraka haka saboda ka samu abokin jayayya hada huwa al-waqi' wa an takunu ma zalika bi'u bi anfusikum a'ana tare da cewa kuna aibata su ma'ana ku ku fi damuwa ku fi kula da aibin da ke tare da ku ba aibin su za ku bi ku drama da'iman kuna magana akai ba ku aibin da ke tare da ku ku me kuke cewa akai a'ana minkum bi uyubi ghairikum wa an yastaftima ba'dukum ba'dan an-nasiha وأن يحظى عندكم من بذلها لكم وقبلها منكم وقد قال عمر ابن الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب الله يكرم سيدنا رضي الله عنه رحم الله من أهدى إلي عيوبي سيدنا عمر رحم الله من أهدى إلي عيوبي ينام وند يزينون من أيبينا ma'ana in ya nuna maka aibinka za ka gyara ko ba za ka gyara ba za ka gyara ka rabu da wannan aibinki ne tuhibbuna an taqulu fayuhtamala lakum kuna son ku fada a karba da dadi ba dadi a karba wa in qila misla zalika qultum qultum ghadibtum wa in qila misla allazi qultum ghadibtum ku kuna son ku fada a karba da dadi ko ba dadi irin abinda kuka fada din an fada muku sai ku fushi to ya kenan akwai matsala ba na kasan matsala ba ba ikhlasi a ciki shaidan ke ciki yana aiki tajiduna ala nasi fi ma tunkiruna min umurihim wa ta'tuna mithla zalika afala tuhibbuna an yu'khadha alaykum tajiduna ala nasi fi ma tunkiruna min umurihim kuna musu inkari a cikin abin da kuke musu inkari din nan amma ku wa ta'tuna mithla zalika sannan ku kuna yin irin abin da kuke musu inkari din afala tuhibbuna an yu'akhadha alaikum ku ba an yu'akhadha alaikum ku ba ku san da kuka yi kuskuren a gyara muku a yi muku magana a ce ba ku kyauta ba ittahimu ra'ayakum ku tuhumci ra'ayinku wa ra'ayi ahli zamanikum da ra'ayin mutanen zamaninku wa tathabbatu qabla an takallamu tasabbatuu qabla an tatakallamu ku tabbatar tukunna kafin ku faɗa wa ta'allamu qabla an ta'amalu ku yi karatu kafin ku yi aiki fa innahu yati zamanun yashtabihu fihi alhaq wal batil saboda zamani zai zo da gaskiya da karya shi su rikice ka rasa mene ina gaskiya ina karya wa yakunu al-ma'rufu fihi munkaran wal munkaru fihi ma'rufan saboda komai ya rikice al'amari ya zamo gashi nan dai sai addu'a ko fakan min muhtaribin ilallahi bima yubaiduhu da yawa mai son ya samu kusanci da Allah abinda yake yi don ya samu kusanci da Allah din nan abinda zai nisa tashi da Allah daga Allah abu ne da zai nisa tashi daga Allah wa mutahabbibun ilaihi bima yubghiduhu alaihi yana yin abubuwan da zai samu karbuwa wajen Allah ashe abin da yake din yana saka shi cikin fushin Allah ne qala Allah ta'ala afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana mummunan aiki aka kawata ma kana gani abin kirki kenan to wanda yace maka daina ma ai sai ka yake shi ba haka bane ba fa alaikum bil wuqufi inda shubuhati حتى يبرز لكم واضح الحق بالبينة معنى عليكم بالوقوف عند الشبهات إن أكسام شبهة متن يتوقفي kada ka shiga ka faɗi abin da bai dace ba ba tare da kana da ilimi ba hatta ya buruza lakum wadihul haqqi bil bayyinati har sai gaskiya ta bayyana da da da, da hujja fa inna dakhila fi ma la ya'lamu bi ghairi ilmin asimun duk wanda ke shiga cikin abin da bai sani ba laifi yake daukowa wa man nazara lillahi nazara Allahu lahu alaikum bil qur'an alaikum bil qur'an wai mai kenan ku yi riko da alkur'ani fa atammu bihi wai mai kenan ku yi koyi da alkur'ani wa ummu bihi ku yi jagoranci da alkur'ani wa alaikum bi talabi asar almadina ku nemi shugabanninku salafinku da suka gabata menene suka yi menene suka yi shine waɗannan tun daga farkon muqaddima da imamu darimi saka yana ta kawo maka abubuwan da salafus salih suka yi fi walau annal ahbara sannan sai ka wani al'amari mai ban mamaki ya ce al'ahbar manyan malaman yahudawa sun san cewa abin da suke yi ba daidai ba ne amma ba sa son mabiyansu su san ba daidai ba ne ba to sai suka shiga suna fassara littafinsu suna harrafawa suna caccanzawa abin da suka gaba za su iya harrafa canzawa ba sai su koye shi saboda me saboda su kare madafan ikonsu matsayinsu hidiman da ake kawo musu abubuwan da suke samu duniyar da suke samu abin da yasa suka cancanza littafin su kenan suna fassarawa fassara ba daidai ba in suka ga ba yadda za su yi su canza wajen su kawo wani abin da ban su faɗa to abin da ya kai su suka ɓata littafin su kenan son me son duniya son tabbata ولو أن الأهبار والرهبان لم يتقوا زوال مراتبهم بعد sun san cewa darajarsu za su zo su rasa matsayinsu ba wa fasada manzilatihim bi iqamatil kitabi bi a'malihim in suka tsayar da littafinsu suka yi aiki da shi abinda suke so ba za su samu ba saboda mabiya ba za su yarda da su ba ba za su goyi bayan su ba ba za su bi su ba sun san da haka to sai yasa sai suka yi me wata biyanihi ma harrafuhu wala katamuhu sai suka harrafa suka ɓoye abubuwan da ba sa son a sani saboda me saboda sun san in sun faɗi gaskiya magoya baya ba za su yarda ba tun daga gaskiya ta bayyana ولكنهم لما خالفوا الكتاب بأعمالهم التمسوا أن يخدعوا قومهم أما صنعوا مخافة أن يفسدوا سبدا da yake sun saba wa littafinsu abinda ke ciki din abinda ke cikin littafinsu daban ayyukansu daban iltamasu sai suka nemi yaya za mu yi mu yaudari waɗan mabiyanmu kawmahum amma sana'u makhafata an yufsidu manazilahum to ya za mu yi da su in mun faɗa musu gaskiya ba za mu samu abin da muke so ba to sai aka shiga ana caccanzawa ana ɓoye musu gaskiya ana yaudaransu ana jan su akan jahilci da son zuciya wa an وأن يتبين للناس فسادهم فحرفوا الكتاب بالتفسير mutane za su gane abin da suke ba daidai ba ne sai suka harrafa littafin in suka zo ana tafsiri sai a rinka fadan abubuwan da ake so ana canza maganar Allah maɗaukakin sarki wa ma lam yastati'u tahrifahu katamuhu abinda ba zai yi a canza shi ba sai a ɓoye shi fasakatu an sani an fusihim ibqa'an ala manazilihim ba abinda ya sa suke yin wannan shine kujerun da suke kai a din nan ana kawo musu hadaya ana yi musu biyayya suna yi mutane suna mutane jagoranci akan bid'a akan ƙarya akan rashin gaskiya saboda samu alkhairin da suke samu a gare su wa sakatu amma sana'a qaumuhum musana'atan lahum وقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه بل مالأوا sai suka yi tamakekeniya alaihi wa rafiqu lahum fihi suka je suna bin son zuciya haza akhiru ma jaa fi muqaddimati sunan darimi fajazallahu al-imam ad-darimi khairan wa rahimahu rahmatan wasi'a fa'ila kitabin tahara tun da muka fara mukaddima muke yanzu muka shigo cikin littafin kitabin tahara mukaddima kenan da an san imamu darimi to malaman hadisi suna da irin wannan kala kala kala kala suna da su ba abin da suke so a san gaskiya a yi riko da gaskiya abin manzon Allah abin Allah da manzansa shine abin da suke so ba wai su abi su ba kitabu tahara littafin tsarki eh ana muqaddima darasi 36 a cikin muqaddima kadai to yanzu muka shigo cikin kitab babul fiqh kenan kitabut tahara babu fardil wudu'i was salati babin da yazo yayi aka farranta alwala da sallah yanzu kuma za a shiga wata gwagwarmaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a ga yadda aka yi ta fama har ya isar da sakon shi insha Allah qala akhbarana ali ibn abd alhamid qala hadathana sulaiman ibn al-mughira an thabit an anas ibn malik radiyallahu anhu qala لما نهينا أن نبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم yace da aka hana mu cewa mu daina tambayan manzon Allah abubuwa kada mu matsanta mashi kana yu'jibuna an yakduma al-badawi wal arabi al-aqil fa yas'al an-nabiy sallallahu alaihi wasallam to mu dai an hana mu tambaya to sai muna son wani dan kauye yazo amma mai hankali yazo ya tambayi manzon Allah yazo ya tambayi manzon Allah manzon Allah zai bada jawabi dan shi kadai ne sai mu duka mu fa'idantu wa nahnu wa nahnu indahu فبينا نحن كذلك إذ جاء أعرابي muna kan wannan hali sai ga wani balarabin karkara ko balarabin ƙauye ya zo fajasa baina ya dai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya jawo ko ya zo a gwiwa ko ya zauna ya jawo ya je kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce ya muhammad farkon alama kenan da cewa wannan ba cikin madina yake ba zuwa yayi ya Muhammad ba wanda zai faɗi wannan kalma sai dai Yahudawa don jafa'i ko ko mutanen ƙauye don ƙauyenci aiki ne guda ɗaya amma ma'anarsu ta sha bambam Yahudawa na ce ya Muhammad saboda me jafa'i da izgilanci na balarabin ƙauye kuma yana ya Muhammad shi kuma saboda me saboda wauta saboda kauyanci to yaya aka yi abu ɗaya zai ɗauki ma'ana biyu suka ce yana faruwa haka so da yawa mun bayyana misali da kwalliya ko za a ɗauka a sa nan sai mai aka ɗauka aka sa can sai mai suka ce in tsananin sanyi ya tsanani in sanyi ya tsanani ka fito hannunka kamar zai sagare sai kai haka saboda yame in ka ɗebo kuno ko shayi ko koko mai zafi kuma ɗan yayi mai to mai isa ai ba aikin hajji ba ne ai ba sallah ba ce balle niyya ta yi aiki ba yanayin lokaci ba ba yanayin lokaci ba ne ba komai za a iya ganowa da dabara ba da azanci ba sai an kama hannun ka dora an ce ga abin da ya sa an fahimta a tare da kudu an fahimta ya muhammad sallallahu alaihi wasallama inna rasulaka atana wanda ka aiko ya zo mana فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك dan aikenka ya zo mana ya riya cewa kai kana riya cewa Allah ne ya aiko ka fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama sadaqa yayi gaskiya abin da ya fada haka ne daidai ne qala sa'an sai ce fa billazi rafa as-samaa وبسط الأرض ونسب الجبال آه الله أرسلك ناغا ما كدا سركين دي أغا سما يشمف دا كسا يكف جوازو الدنيا لك الله يأيكوك الله ني يأيكوك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول الله ني يأيكوني مغنى تاكاري فوق قال شيء ساكي سوا فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا خمس صلوات في اليوم والليلة dan aike ka wanda ka turo mana yariya cewa fa inna rasulaka za'ama lana annaka taz'umu ya riya muna cewa kana riya cewa akwai salloli guda biyar a kanmu da Allah ya ce a yi faƙala na biyu sallallahu alaihi wasallam sadaka sai manzo Allah ce haka ne ƙala sa'an nan sai ce fa billazi arsalaka na gama ka da sarkin da ya aiko ka to daga nan fa billazi arsalaka fa billazi arsalaka na gama ka da sarkin da ya aiko ka Allahu amaraka bi haza Allah ne ya umarce ka da wannan fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam na'am sai manzo Allah ya ce eh haka ne qala sai sake cewa fa inna rasulaka za'ama lana annaka tazumu anna alaina sawma shahrin fi sana dan aikinka ya riya cewa ka ce Allah ya wajabta muna yin azumin wata ɗaya a cikin shekara wata ramadana kenan wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadaqa sai manzo Allah ce eh gaskiya ya faɗa muku abin da ya faɗa muku haka yake qala sai ce fa billazi arsalaka Allahu amaraka bi haza na gama ka da sarkin da ya aike ya aiko ka Allah ne ya umurce ka da wannan qala na'am sai manzo Allah ce eh haka al'amarin yake qala sai ce fa inna rasulaka za'ama lana annaka taz'umu anna alaina fi amwalina az-zaka wanda ka turo ya riya cewa kana riya cewa Allah ya wajabta mana zakka a cikin dukiyar mu fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka al'amari yake qala sai ce fa billazi arsalaka na gama ka da sarkin da ya aiko ka Allahu amaraka bi hada Allah ne ya umarce ka da wannan fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam na'am sai manzo Allah ya ce eh qala fa inna rasulaka za'ama lana annaka tas'umu anna alaina al-hajj ila ila al-bayt man istata ilay sabila yari ya cewa kana cewa Allah ya wajabta mana sallah wanda ke da hajji ga mai iko fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama sadaqa قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فوالذي بعثك بالحق فوالذي بعثك بالحق نارا إلى سركين دي أيكوك دا قسكيا أكن قسكيا لا أدأ منهن شيئا ولا أجاوزهن ba zan kara komai ba a cikin waɗannan kuma ba zan rage komai ba yadda ka faɗa din haka zan tafi da shi ina yi qala thumma wasaba al-arabi sai ya tashi kama hanya fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam in sadaqa al-arabi dakhala al-jannata in yayi gaskiya zai shiga aljanna abin da ya faɗa din sallah kalma da sallah da azumi da zakka da haji in ya rike su haka bai ƙara komai ba bai rage komai ba da halal jannata manzo Allah masa shaida da cewa in ya rike wannan abin to zai shiga aljanna قال أخبرنا محمد بن يزيد قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال wani balarabin karkara ko kawai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqala sai ya ce assalamu alaikum assalamu alaika ya gulama bani abdul muttalib assalamu alaika ya gulama bani abdul muttalib amincin Allah tabbata gare ka ya kai yaron bani Abdul Muttalib fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa alayka eh ba za a ce wa alayka salamu tun da bai musulunta ba ko qala inni rajulun min akhwalika min bani sa'ad bin bakr ni mutum ne cikin kawunninka ni kawunka ne daga bani eh sa'ad bin bakr sa'ad bin bakr حيث حليمة السعدية حليمة ابنة أبي ذؤيب السعدية حليمة السعدية تكن بني بكر تكي to ƴan uwanta duk tunda ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zamo kawunnin manzon Allah kenan yasa ya zo da wannan yana alfahari inni rajulun min akhwalika min bani sa'ad bin bakr ai qissan halimatu sa'adiyya kowa ya santa ana maimaitawa ne saboda waɗanda ba sa nan lokacin da aka yi magana aka faɗa halimatu ibnatu abi zu'aib bin sa'adiyya wata mata ce cikin larabawa ba kowa kowa ba ce kamanta kamar kowa to larabawa al'adunsu ya kasance kowane sati za a je cin kasuwa kamar yadda kuke da kasuwanni za a je ladan makoli za a je kaza za a je garko za a je kasako za a je menene me suke yi su ba nono suke zuwa sayarwa ba fa suna zuwa ne za a kawo ƴaƴa daga birni a ba su haya su je su shayar da su saboda kowa yana son ya ɗauki ɗansa ya kai ƙauye a shayar da shi saboda ya karfin hali zama cikin birni yana koya munafirci yana koya tsoro yana koya menene da menene yana ba haka bane ba ƙauye kuwa fa ka ji abin da suke faɗa ko to in haka kai yana nuna ko yana koyar da jarunta kowa sai a ɗauki ɗan shi a je a kai shi a aje a shayar da shi sai ya ƙoshi ya ɗau wannan ɗabi'a jini sai a dawo da shi cikin birni da wahala a canza mishi wannan ɗabi'a to sai suka fita za su je kasuwa matan unguwarsu bani sa'ad bin bakirin suka fita za su je cin kasuwa ana tafiya ana tafiya ana tafiya halimatu sadiya lokacin ba kowa bace sunanta halimatu sadiya kamar ta kamar kowa dabba ta ba ta iya tafiya ma sosai aka je cin kasuwa waɗannan su zo dama kowa ana duba ne a gani wace ce za ta dace ta shayar da ɗana waje kaza kaza kaza wannan ta samu ɗa wannan ta samu 'ya'yan gwamnoni 'ya'yan 'yan siyasa 'ya'yan 'yan kasuwa ba suke da kudi ba ba suke rike da kudi ba kowa suka samu ko aka samu ta ɗauki ɗa za su tafi to halimatu sa'adiya ita ba ta samu kowa ba gashi kuma lokaci ya kure za a tashi sai ta ce to yanzu na koma gida ba komai ai abin kunya ne to wannan marayan bar in ɗauke shi haka yatimi abi talib ake kiran shi ba ɗan gwamna kaza ko ɗan sarki kaza ko ɗan kasuwa a'a yatimu abi talib marayan abu talib to maraya me za ta samu wurin maraya me za ta samu wajen maraya to amma sai ta ce ya fi babu in na koma gida ba komai zai zama min abin kunya kowa ya samu ɗan da zai zai shayar da shi ni na dawo ban samu ba to bara na ɗauke shi haka nan ashe albarka kenan ta ɗauka tana ɗaukar shi tun daga ɗaukar shi sai komai ya canza tun daga hanya har garinsu har kauyensu suka zo ana tafiya fif fif tana wuce su tana tsallar ke halima ba ke ce da zo da za mu taho ba shi ke ashe albarka ta ɗauka ta kai gidansu ta kai garinsu shi ne ya zama mata albarka har yau duk inda ka ja ce halima saboda ita albarkacin ta kenan sadiya halima sadiya sauran matan kun san sunansu kuna da labarinsu saboda mai kudi suka samu da abinci sun samu kudi da abinci ‘ya'yan manyan mutane ita kuma ta je da albarka gida tun daga nan rayuwarsu ta canza a gida sai suna ganin komai abubuwa na canzawa musamman yake faruwa ba to har suka zo suka ankara suka fahimci wannan dan a'a ba abin wasa ba ne har komai ya zo ya gama komai ya zo aka gama har ta dawo aka zo aka zaga kirjin manzon Allah aka ruwan zazzam aka ce da rabon shedan aka komai da komai aka ce ke ki dauki wannan daki kai shi wajen iyaye sakarwar abu ya zo ya faru kaza kaza kaza kaza kaza aka dauke shi aka tafi wata rana ta zo wajen manzon Allah bayan ko manzon Allah yana yana dan kakari yanzu ya girma ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa a duniya sai ga halimatu sa'adiyya ta zo ta zo wajen wa ta zo wajen manzon Allah ko ta zo wajen ɗanta eh shi yasa manzon Allah na ganinta shikenan sai ya tashi ya rasa yadda zai yi a mamakin zo ya ga wuri ya tashi ya ce ya zaunar da ita wajen ya yan uwana yaya babanmu yaya kaza kaza ba mijinta ya zama baban shi ba kenan yana tambayar sai ya girmama ta fiye da duk yadda kake tsammani saboda me saboda ta shayar da shi to wannan shayarwar shine wannan yake cewa ni ina cikin kawunnanka daga kabilan bani bakr sa'ad bin bakr haisu halimatu sa'adiyya garin su halimatu sa'adiyya ke kaga ya alfahari da wannan ko inni rajulun min akhwalika ni mutum ne cikin kawunanka min bani sa'ad bin bakrin wa ana rasulu qaumi ilaika wa wafiduhum ni aka aiko ni zuwa jama'a ta suka aiko ni zuwa gare ka wa inni sa'iluka fa mushaddidul mas'alati alayka ni fa zan tambaye ka amma fa zan tsananta sai kai hakuri ba ba dadi amma sai kai hakuri wa munashiduka fa mushaddidul munashadati iyyaka zan tambaye ka zan tsananta kuma zai ma magiya fa kuma sai na tsananta duk abin da za ka ji ba daɗi ne da su ba amma sai ka yi haƙuri ya faɗa ko? to sai ya fara ƙala sai ce khuz an ka ya aka bani sa'adin Allah ce ka fara ya kai ya aka bani sa'ad ibn bakirin manzo Allah zai girma masu ko? ƙala sai ce man halaka ka wa ya halice ka wa halaka man kablaka ya halici kuma wanda suka gabace ka wa man huwa khaliqu man ba'daka wa kuma zai halicci wanda za su zo bayanka waye halicce ka magabatanka waye halicce su wanda za su zo bayanka waye zai halicce su qala Allah sai ce Allah qala sai ce fa nashattuka bizalika a huwa arsalak na yi mamagiya da haka shi ya aiko ka قال نعم يتي إيه قال من خلق السماوات السبع والأرضين السبع وأهل تسمي بكوي لكس بكوي وأجرى بينهن الرزق يقول أنا دا أرزكي سكاني سما لكسا قال الله يتي الله قال فنشدتك بذلك إنما ماجيا دا حكا أهو أرسلك شيء أيكوكا فقال سيما زو الله شيء نعم إيه قال سيتي إنا وجدنا في كتابك mu mun samu cikin takardar da ka aiko mana wasikar da ka aiko mana wa amartana wa amaratna rusuluka an nusalliya fil yawmi wal lailati khamsu salawatin li mawaqitiha wanda ka aiko sun ce mana za mu yi salloli guda biyar a cikin yini da dare kowace sallah da lokacinta fa nashattuka bi zalika ina ma magiya da wanda ya saka wannan a huwa amarak shi ya umarce ka sai mun yi haka mun yi salloli guda biyar kowane lokaci qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce na'am qala fa inna wajadna fi kitabika wa amaratna rusuluka an na'khudha min hawashi amwalina fa naruddaha ala fuqara'ina suka ce wai za mu ce dauka cikin dukiyarmu mu baiwa talakawanmu mana zakka kenan fa nashattuka bidhalika ahuwa amaraka bidhalika qala na'am thumma qala amma al-khamisa falastu bisailaka anha amma na biyar ba sai na tambaye ka ba ba zan tambaye ka ba an fahimta me yasa bai tambaya ba me yasa bai tambaya ba wani suka ce ai hajji ne saboda hajji an san hajji kafin zuwan manzon Allah kafin addinin musulunci wani suka ce a'a abubuwa ne da ba su da kyau don wata akwai wata riwaya amma alhamisa yace waɗannan kaskanci abubuwa na kaskanci mun cikin jahiliya muna maguza ma ba ma yin wannan wala iraba li fiha ba da bukata a cikin ta thumma qala amma wallazi ba asaka bil haqq na rantsa da sarkin da ya aiko ka da gaskiya la'amalanna biha wa man ata'ani min qaumi la'amalanna lamul allam muwatta'atun lil qasam a'amalanna fil mudari' marfu' kaza kaza kaza kaza ko yace zan yi aiki da abin da aka faɗa da kuma waɗanda za su bi ni a cikin ƙauyen mu a ko unguwar ko garin mu kuma sa'an nan sai kama hanya yayi tafiyarsa za ka lura a lokacin da ake maka ba munafirci kafirci ne zunzurutun kafirci i a a a a muna so muna so ba ma yi ba ma yi ai ba inda aka sha wahala sai madina eh mutane ba sa son ka ce ya kulu na la'in rajana ya kulu na la'in raja su suka wahal da mutane amma makka a'a zunzurutun kafirci ne muna so muna so ba masu ba masu kaga suna zuwa su tsananta su faɗi abin da suke so in suka ga gaskiya suka ce shi ke na yi riko da wannan abin na yi ma alkawari har abada har lahira ba zan rage komai ba a ciki ba zan kara komai ba a ciki yadda ka faɗa min haka zai sai manzo Allah ce in sun yi haka kuma za su shiga aljanna ثم رجع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه sai manzon Allah ya dariya har sai da aka ga hakoransa thumma qala sa'annan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi bi yadihi la in sadaqa la yadkhulanna aljannata la in wallazi nafsi bi yadihi manzon Allah sai rantsuwa na rantsa da sarkin da raina ke hannunsa la in sadaqa wallahi in yayi gaskiya la yadkhulan la yadkhulanna aljannata wallahi zai shiga aljanna tabbas kenan قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد بن الويفع عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتي بعث بنو سعد بن بكر ضمام ابن ثعلبة سونا وند صحابين كنا وند ضمام ابن ثعلبة سن أي كاشر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه سن تيكجي وجن منزو الله صلى الله عليه وسلم to ba za su ce manzo Allah ba don lokacin ai ba su ga abin shi ka je ka tambayo mu ga yaya ne gaskiyan abin fa ana khabairahu ala babil masjidi da yazo shi daura rakumin sa a kofar masallaci ثم أقله ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه يشكو مصلاتي من زق الله أنا زوني أتكين صحبانسا وكان دمام رجلا جلدا أشعر متن مي كرفي كرفا ذا قديرتين ينا دقاشي سوما دسك سوكو بشكا كرجي حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم يزو يسقيا وجمع الله صلى الله عليه وسلم بيسنشبا فقال ayyukum ibn abdul muttalib yana tsayawa ya duba bai gane ayyukum ibn abdul muttalib wane ne a cikin ku dan abdul muttalib ba haka manzo Allah ce ba ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana ibn abdul muttalib ni ne dan abdul muttalib kaga abin ka samu abin da kake so ko qala محمد قال نعم كان محمد يتئي قال يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ في المسألة يا كيدان عبد المطلب زن فتنبيك أما فسيك يا حكولي زن سننت فلا تجدن علي في نفسك kada ka ji zafi a zuciyarka kada ka ji abinda na yi din nan kada ya dame ka a zuciyarka قال سيما زالتي لا أجد في نفسي فصل أما بدالك أنا سابا da ire-iren ba zai yi fushi ba kaga ni ba zai yi fushi ba bahaushe yayi gaskiya aka ce ya hakuri ina hakuri yace me hakuri sai ma ai ina bahaushe ya samu wannan magana ina ya samu wannan fasaha qala inni anshuduka billahi ilahaka wa ilaha man kana qablak na gama ka da Allah ubangijin ubangijin wanda ya halicce ka da wanda ke suka gabace ka ilahaka wa ilaha man kana qablaka abin bautan ka da abin bautan waɗanda suka gabace ka wa ilahi man huwa ka'inun ba'adaka kuma abin bautan waɗanda za su kasancewa bayanka ka ma'ana farko da yanzu da zuwa gaba kenan duk Allah ne ya halice su Allahu ba'athaka bi ilaina rasulan Allah Allah ne ya aiko ka zuwa gare mu manzo ko ko yayi abin yake ne kala Allahumma na'am sai manzo Allah ce eh haka ne kala fa anshuduka billahi ilahika wa ilahi man kana qablaka wa ilahi man kana ba'daka الله أمرك أن نعبده وحده ولا نشرك به ولا نشرك به شيئا الله ne yace mu bautata masa shi kadai kada mu yi shirka wa an nakhla hadhihi al-andada allati kanat aba'una ta'buduha min dunihi yace mu bautata masa shi kadai kar mu yi shirka waɗannan gumakai da duk iyayen mu ke ke bautata musu duk mu jefar da su qala allahumma na'am yace eh haka ne qala فأنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس قال اللهم نعم dama ai ya kafa ya ce to ni fa zan tsananta karka ji damuwa to shi yasa ya ce sa duk abin da aka faɗa yanzu yana da hujja akan ya faɗi ya tsananta don ya nemi izini ya tsananta din aka ba shi izini qala ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة يتنبي ونن يتنبي ونن يتنبي ونن الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها ويناشده عند كل فريضة كما ناشده في التي قبلها حتى إذا فرغ قال سيدي كما تنبي شدك باكي يا سيدي فإني أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاني بالتوكيد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا كربي مسلمتي كينكو وسأؤدي هذه الفريضة وأجتنب وأجتنب ما نهيتني عنه زن زن زن يوأن فريلي باكي kuma duk abin da aka hana ni na daina kenan kuma zan isar da sako sun makala la azidu wa la ankusu la azidu wa la ankusu larabawan kawai daji sun san illar bid'a kenan ka kara ko ka rage ko ka canza la azidu wa la ankusu yadda ka faɗa min na haka zan rike su haka ba wasa gam zan rike haka ba zan yadda wani abu ya shiga ciki ba ya ƙara balle a rage wani abu a ciki sallah ce gadangadan azumi gadangadan hajji zakka ba ƙari ba rage sun man sarrafa ila ba'irihi sannan ya kama hanya ya je kama rakumin shi ya kama hanya faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina walla da ya juya ya kama hanya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in yasduq zulm الأقيصتين يدخل الجنة إن يصدق ذو الأقيصتين يدخل الجنة إن يقسكت زي شقاء الجنة su kuma ba su da wasanni ba munafinci ba nifaka za mu yi za mu yi ba ma yi ba ma yi ba sa jin tsoro ba tsoro makka eh suratul munafiqina ina ta sauka makka ta sauka madina ta sauka يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل هم الذين يقولون لا تنفقوا على ما عند رسول الله هم الذين هم الذين شين دك أكبات aka ce imam malik na zaune masallaci sai wani ya zo ba ko ya zo ya gaishe shi ya ce daga ina ya ce daga iraq ya ce kasar nifaka ayin iraq ayin barna ko yace a ta'azanu li ya imam an akra alquran sai ce karanta sai kama karanta ce wa min man hawlakum min al-arabi munafiqun wa min ahli al-iraq yace la la la la la la min ahli al-madina ya rahma ko bai rahma ba فأتى إلى بعيره فأطلق إقاله شيزو يدوكي راكمنسا ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه yazo unguwansu yazo garinsu yazo kauyensu yazo wajen jama'arsa kowa yazo ya taru fa kana awwala ma takallama an qala da suka taru farkon abin da ya fada sai ce bi isatil lat wal uzza Allah wadaran lata da uzza قالوا ما يا زمام yace kai shi menene me ya faru me ya faru ne kai ma ka je ka karbo damin kuɗi ne me ya faru an canza ma ra'ayi ne ittaqil barsa wattaqil jununa wattaqil juzama ka ji tsoron wayannan cututtuka ka guje su kala wailakum kaitonku innahuma wallahi la tadurrani wa la tanfa'ani wayannan abubuwan da kuke duk lata wal uzza ba sa ya ba ya ce bisati lata wal uzza ba suka ce to ka ji sun da ka zagi lata da uzza to ka ji tsoron wayannan abubuwa za su kama ka yace la tadurrani la tanfa'ani wa la tadurrani lata wal uzza ba su da amfanin komai إن الله قد بعث رسولا تبس الله يا أيكم منظور وأنزل عليه كتابا يسو كم مثل للتافي استنقذكم به مما كنتم فيه yazo ya tsirar da ku ya cire ku ciki da wannan alkur'ani kan abin da kuke daga abin da kuke na bata wa inni ku tabbata ina shaida muku أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه أيا شيكي نما غنا تاكاري كينو با كوني كوني قال فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما kan yamma duk mutanen garin da kawai da komai maza da mata kowa ya karbi musulunci qala yaqulu ibn abbas abla dan abbas yana fada cewa fa ma samina biwafid qaumin kana afdala min imam ibn sa'alaba yace ba mu taba ganin wani wanda ya je karbo alkhairi ba yazo ya samu daraja kaman imam ibn sa'alaba me yasa yana dawowa ƙauyensu duk garinsu duk jama'arsu duk baki ɗaya sai da suka musulunta ba jayayya ya yi ko bai ba lokaci ya cika a bid'a kullu ziyadatin aw naqsin fi dini duk abinda aka kara ko aka rage ko aka canza duk sunan shi bid'a to insha Allah sati mai zuwa ba a karatu ko ba za a samu karatu ba saboda ana cikin zabe eh Allah madaukakin sarki muna rokonka Allah ka kawo wannan zabe al'amari cikin sauki Allah ka kare jinin al'umma Allah ka bada lafiya da zama lafiya abinda lafiya da zama lafiya za su bukata na ci da sha Allah ka hore ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka kawo muna ka farfado da kasuwanci a wannan kasa mai albarka ka sa albarka cikin kasuwanci da noma da sana'a da komai da Allah ka sa muna albarka a ciki ka ba da lafiya da zama lafiya Allah ka sa a yi zaben nan lafiya a gama lafiya baki ɗaya sa'annan a sake dawowa a ci gaba da rayuwa Allah ma na fi man hadait wa afina fi man afait وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم